الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة بيجو كنا كاسايدي بيجو رجب أكلكو biyu ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan kira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da ashirin da hudu ga watan janairu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta mun tsaya darasi na ɗari da sittin da biyu za mu tashi darasi na ɗari da sittin da ɗaya a wannan littafi mai albarka اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان inda za mu tashi hadisi na dubu ɗaya da hamsin da biyu za kuma mu tashi kitab na ashirin da biyar matattara kitabul wasiya matattarar da za ta yi bayani a kan alwasiya alwasiya a luga shi ne bi ma'ana ausalau ya sadar da shi ne a luga amma a istilahi kuma gurin malamai suna kiran su at-tabarru' bil mali ba'da al-maut at-tabarru' bil mali ba'da al-maut mutum ya kado kan dukiyar da cewa bayan ya mutu ayi wani abu da ita ita ke kira wasiya kun ga wanda alhibati da kuka wuce ta da ya wuce awa da ta mutuwa bayarwa kawai at-tabarru' bil mali kake yi lokacin da kake rayuwa to ita kuma wannan ba'da al-maut sai mutum ya rasu alwasiya kamar yadda muka ji jam'in da shine alwasaya wasiyoyi da yawa kenan wasiya ɗaya bayan ɗaya da wannan da wannan da wannan da wannan shine jam'i sannan akwai dalilai na qur'ani da hadisi da yazo da yake nuna cewa akwai wasiya Allah madaukakin sarki yake kutuba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in jarada khayran lil wasiyyati lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin Allah ya wajabta muku cewa idan ɗayan ku ya zo rasuwa ko ya zo mutuwa cewa idan har ya zo rasuwa kafin ya rasu in ta raka khairan alkhairu bi ma'ana almal in har ya bar dukiya domin alkhairu yana nufin dukiya idan ba da dukiya Allah ya baka alkhairu yana nufin Allah ya baka dukiya amma ba wuce ne sai Allah ya ba mu alheri sai da sabon saboda haka Allah ya ce wa innahu li hubbi al-khayr la shadid lalle shi mutum wato wajen san al-khayr al-man wajen san dukiya wato ne tsanani ne ne tsanantawa da za ga da ka tambaye shi mutum ne ba daga ina kake nema daga ina ka ina za ka nema to wajen san dukiya mutum bai da shi ne misalin da na bayar satin da ya wuce cewa za ka mutum a kwaje a gadan asibiti amma aka zai ko kudi zai karba ya sa ka ji kudi rakaje kan da wata kila wannan kudaden zai a kwaje wane ne wane ne dan Allah yake walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktartu min al-khayr al-khayr bi ma'ana al-mal da na san gaibu da na yawaita al-khayr bi ma'ana al-mal dan Allah yake ni ba ni wasiyati yusi biha aw dai من بعد وصية يوصى بها أو دين غير ربا من بعد وصية يوصين بها أو دين من بعد وصية توصون بها أو دين bayan wasiya ko wadda suka yi audaini ko kuma wato baki idan mutum ya mutu a ga dama ana gabato da wayan abubuwa uku ake gabatowa da farko na farko mu na tajjidi abinda za a dau nauyi ta wajen kinsa ne idan ba ta san kawari a garin ba a haka kawari bi da billahi da an biya sai a dauka a dukiyar da da kawari ba a dauka a dukiyar da motar da za a kai ya biya a dukiyar da shine gonar da shine na farko sannan sai Allah ya ce min ba bi wasiyyati yusi biha aw dayni an gane ko saboda haka bayan wasiya da ya yi kaga aya ta nuna kamar cewa wato anan kai tsaye daga daga monatu ta zai sai wasiya sannan ba shi ko abubuwa uku amma asali kamar da muka biya a baya hadisi kaga a baki annabi yake tambaya cewa wannan ana bin sa baki baya magana wasiya wannan dan uwan ku da ya mutu ana bin sa baki ko ba a bin sa shi kada yake magana malamin suka ce ne za ta aka gabatar da wasiya akan baki ne ta saboda ita wasiya wanda aka yi wa yana jin nauyin ya tambaya ba zai iya tambaya ba cewa idan na rasu ko na mutu a bawa na kaza wani kanin gari uwa ɗaya uba ɗaya shi ɗinki yana da gado ko bai da gado kanin mutum uwa ɗaya uba ɗaya sai ɗinkinsa to ka ji yawa abin da nake so in ji kenan tambaya da suke daga baya cewa eh a misali yana da 'ya'ya shi ne kawai eh yana da gado idan bai da daya ba shi da gado idan yana da magada shi ke to sai ya zo sai ya mawasiya cewa yana da dago ya in ya mutu a bashi gidansa na waje kaza ko ya bashi gida ya zauna cewa na ban ma ko bayan wato idan na mutu na ban ma wannan gida idan na mutu to kaga yayi masa wannan wasiyar zai wahala wannan gwaran shi ma na jiki ne tare aka yi wahalar neman kuɗin ne domin aka tashi gado wajen rabon gado in dai da yaya ba za a ba shi kowai ba sai dai a ba shi gadon wanda aka ga da su mata gaya gadon gari ne to dai shi dan uwan sa yana ko ne bakon ya tashi a tutar babu bari ya ba wasiya cewa a ba shi miliyan biyu ya jajaye amma in mutu to kaga shi nan zai iya yiwa yana da gado ko bai an rubuta wasiya amma ba a zartar da ita sai mutum da mu domin ga wasiya tana da dama daga miliyan biyu nan da ragu bai yanzu sai ce ya mai da ita miliyan goma wannan tabaru ne sai ce ya mai da shi miliyan goma ya zo ce kai wata ran an kwana biyu yake ya koma sha biyar domin ya kudin da yana ta haɓaka kuma da shi ake wahala ko kuma kawai wata rage zo sai ce ya dada wannan kudin miliyan hamsin mutane biyar da wannan dama domin kudin sa ne kuma bai mutu ba inda ya mutu shi ne za a wata magana amma bai mutu ba ko kuma lokacin da ya zo ya man wasiya yana da da kuma yanzu kansa ya mutu kaga zan ce ya jajaye ko yawa yana da ɗa yanzu ɗan su yi mutu saboda annabi yake ila wasiya ta jiwari magaji baya ga baya baya ma wasiya wanda zai gaji ka ba za ka zo ka ce da wasiya gida na na guri kaza a baki ba yana cikin magada a sai dai kana da kana raye kai kyauta wannan mun yi bayani da a baya kyauta kuma shi ba an ga ba kai wanda za a bi ka fita haka yanzu adalci ya ya zo gaba ka sa mu da gaba ki addini to kaji wannan kenan shi Allah ya yi kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran lil wasiyati lil walidayni ga wata tambaya da zai sai Allah ya ce Allah ya wajabta muku idza hadara ahadakum al-maut in mutuwa ta zo wa ɗayan ku in jaraka khaira lil wasiya in ya bar dukiya ke wasiya kun ga sharadi na biyu idan ya zo rasuwa sannan kuma ya bar dukiya a ya barta kawai jaraka haka Allah yake jaraka wato khaira lil wasiya lil walidayni to zai wasiya ga iyaye wal aqrabina da yan uwa na biyu a gurin yan uwa na biyu mun fita mun gane me ake nufi to amma wajen iyaye ba iyaye suna ana musu wasu magada ne ko kuwa wanda za a yi wasiya ne ana wasiya yi wasiya da ba to magaji yana gado yana ayin mawasiya magaji to me yasa Allah ya kira iyaye anan dakta yake wai saboda zai iya yiwa wanda za su zama magada su danne wato dukiya da yawa ba tilan sai ka su samu abin da kake kake so ba amma ba iyaye suna cikin waɗanda magada ba sa taɓa su sosai dakta saboda wannan one over six da kake ganin ta ta magada ta iyaye tana nan da ƙarfin ta dan kana da yaya ko sun muje su iyayen nan suna nan a kan su Eh jisa Allah ya ware mutane cewa saboda dan mutum ya zo yanzu jisa sai ya gani na ruwansa da wani kaka shi da ba shi da wansa kawai shi kuma uba yana gani sannan ba ni kafin ka aje ni ma ni na aje kafin ni a samar da kai sai da samar da kai sanadiya ta yi amma dai malam Ahmad ko kuma da cikin baki barakallahu fik malam Ahmad ka huta da ni zaka san lissafi da ko kudi ka huta da ni saboda haka aukar kenan cewa ai ka ga abagaran mu ta dadi in ba ku manta ba a iyayen kala-kala ne akwai iyaye iyaye iyaye iyaye iyaye wa in ala ko fahimta to iyaye na kusa su ne wanda ba a taba su amma yanzu idan uba yana nan da kaka yana nan da za a ba kaka ko su ne biyar ba za a ba shi kuma shi ma yana cikin iyaye an gane ko shi ne malam da rahadiya yake cewa wal jaddu ma'dumun anil mirasi li abi bi ahwalihi salati والجد محجوب عن الميراث kaga ana kare shi domin uba ne shi ba domin ba kuma da ba a maganar mu mun ce ko kare da ake maganar tsari da san san san san san san san wa inna zala to shi ma haka uba haka ka kan ka kan ka kan ai ta tafiya duk ana kiran sa alwali dai ita ce amsa to wajadu ma'jubun an al-mirasi li abi bi ahwalihi thalath shi kaka ana tare shi a to ga uba ga ya mutu ya bar mahaifinsa da kakansa kaka sai ya bar da dangane ne domin uba yana nan jike yawa to shi ne wannan sai idan amma can gurin wal aqrabi na babu da iskari domin mun ji wannan sirri babu da iskari a kai domin ji wannan to shi ne yake ana Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu an karbo daga Abdullahi da Umar Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi jira da amince Allah ya tabbata gare shi yace ma haqqu mri'in muslimin bai dace ga mutum musulmi ba ba haƙƙin mutum musulmi ba ne lahu shay'un ya zama yana da wani abu kulli lahu shay'un sai kana da abun wasiya domin Allah ya ce in ka rasa khairan lil wasiya in ka rasa khairan lahu shay'un yana da wani abu yusi bihi da zai wasiya da shi ya bi shi laila kai ne ya kwana biyu illa wa wasiyatuhu maktubatin indahu ba dai wasiyar sa tana rubuta a tare da shi bai dace ga mutum mutum da annabi yake mutum musulmi ba don bi da musulmi ba musulmi yake da shi aiki to shine ba da suka kasa wasiya gida biyu ko kuma anan karkashin hadisi sai mu ce to me hukunci me hukuncin wasiya a musulunci domin mun sha da wannan kasan baji abu ba na ta lugata wani ila sai ka san hukuncin sa kuma ko muna yawan faɗa wannan a karatun mu na fito me hukunci fal hukumu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruha ma ma uliha a cikin wannan akabin guda biyar me matsayin wasiya wajibi ce ko mutabi ce ko mubahi ce ko haramun ce ko bakaruni shine tambaya annabi ce ai ba haqqul mridin muslimin lahu shay'un yusibi ba haƙƙin mutum musulmi bane yana da abin da zai wasiya da a kanka ya bi su daga dai ya kwana biyu illa wasiyatuhu maktubatun indahu ba ce wasiyarsa tana tare da shi ya rubuta a dayari ɗinsa to me ba kai ke kenan wajibi ce wasiya akan wanda yake da shi kai iskin ba ka duka annabi ya ce na hu ke yana da wani abu barakallahu fi wannan iskin ba ne sai ne to a baban da wannan ba saboda haka a bayyana ka wanda bai da shi tunda annabi ya ce la hu ke ba wajibi ba ke na'am eh shine abin da malam baba ya faɗa in da ka kai ran yace in yana in yana da alkhairi dukiyar wajibi ne in bai da ita ba wajibi ba mutaaddi ke malam adam saboda ne kai kawai wannan tunanin kai cewa ko baka aikata ba yanzu shi kenan duk abin da kai tunanin cewa mutum bai ba kawai ba yana da zunubi shi kenan ba wajibi ba ne mana ne to shi ba da aliyu hadisin ya kalla kai shi domin cewa hadisin cewa kai ba wato ba daidai bane ga mutum musulmi abubuwa nawa ne musulmin ba ka yi misali da yawa a fahimtar ka tunda hadisin bai nuna laifin wanda bai ba saboda haka mutaji an so kai haka shi ba shi ba ne da kyau to ba mu rubuci ne malamin su cewa suka ce wajibi ce kuma mutaji wajibi ga wanda yake hada-hada ta dukiya yana da abun hannun sannan kuma yana mu'amala ta baki ko ana samar akiya to wajibi ne wasiya yanzu wanda ya yana harkar business kuɗi ya shiga ya fita a karba ya bayar wajibi ne kullum ya rubuta sai ya rubuta sai ya rubuta ya rubuta eh ai da update wajibi ne amma mustahabi kuwa shine ga wa'ancan da muka faɗa wani yaron ka yana kamar wani bawan Allah da yake mun cikin yaransa muna tattauna yana zuwa karatun zira yake mun yayi mai hidima da yawa shi bai da alaka da shi ko da shi ko shekara wajen goma sha suna tare da ya tashi aure na san yaron ba sai ba shi gida yayi mara abubuwa da yawa misali kaga irin wannan yanzu yana kai ba wahala to za ka iya rubuta wasiya cewa in ka mutu a bashi kaza gida na nawa sai kaza a ba wa ko kuma dan uwanka da jini da ka fahimci bai da gadi to wannan mutahaddi wannan mutahaddi ne kaga ba haƙƙin sa bane kun gane bambancin yanzu cewa wanda yake hada hada ta business ba shi ba shi yake ya fita ko ana samar ajiya to wajibi ne rubuta rubuta wasiya amma wanda yake mu'amala a kawai ba wannan abu da wani yana taimar wahala yana ganin in ya mutu ba wani ba za a ce fita ba ba in na mutu wancan filin da kusa da masallacin da da ta a raina a haɗe da shi a fata ta ba za su bayarwa sai rubuta wasiya filin da nake so a makaranta da shi ba zai ba gidan kan da waje kaza da nake so alalamomi kawai nake zuwa sauka ba za su yi waje ya rubuta kana kwaye kuwa wasiya ba ga da rikima ce domin idan musamman wato wato wasiyar nan ta zanto cewa an rubuta ta da yake illa wasiyatuhu maktubatun inda kuma ba da yake ce ana son rubutun nan ya zama mai da hannunka ko da wato ajami ko da mutum boko annabi boko ko da wata yare wanda dai za a gani amma dai yanzu mutum zai rubutu da dama ko da hagu ya tabbatar to anan dai za ka kalli cewa to kaga ake idan koyo rubutu ta dama da hagu ko ta dama ko ta hagu a ya zama me kenan wajibi ne a don kace wajibi ne wajibi ne kenan kowa ya rubuta biya yawa to ai mu magana rubutu kaga nan wajen rubutu haka idan kace wajibi ne illa wasiyatu maktubatun indahu to ake rubutun da hannun da ya rubuta to wajibi ne kenan kowa ya rubuta biya sai malamai suka ce kamar misali rijiya ta kusa da masallacin nan rijiya ce kawai ga rijiya ta a kusa da wannan masallacin wajibi ne sai mun ɗebo ruwan da za mu yi alwala wajibi ce ɗebo ruwan rijiyar da take kusa da masallacin nan wajibi ne sai na ɗebo mai alwala to sai zanto ba ruwa ko ina sai a wannan rijiyar shi ke ce wa mala ya timmul wajibu illa bihi fa huwa wajib eh mala ya timmul wajibu duk abin da wajibi baya cika sai da shi to shi ma wajibi ne kaga dai ba sai sake sallah ba alwala ba kuma ga ruwa amma ɗebo ruwa a rijiyar nan ba wajibi ba ne to amma dai wajen ta mun yanzu na ɗebo saboda babu ruwa a nan kuma ba zai sallah haka ba ga kuma ruwa a nan ka ce bai dan gaji ruwa a ga ruwan nan wanda yamma mun ga idan dai ga shi nan muna gani to saboda haka kaga ɗebo ruwan wajibi ne to shi ma ake in dai kana harkar hada-hadan nan to wajibi ne ka koyi ku kwarai kuwa kuma rubutun nan a yi shi ɓaro-ɓaro idan aka yi hijabin ta zama ba za a gane waye ba domin inji ne to wannan kuma wajibi ne a sa hannu shi ne abin da malamai suke faɗa wajibi ne a sa hannu sa hannun ne zan zo naka ne tsaro tsaro wane ne fi zan zaga da an ɗauko takarda akwai hukuncin jima kwanakin bayan can da ta faru to wani abu aka ana ɗaukowa babban ɗan yace wannan ba rubutun baban mu bane za su yi jinayin daidai ɗauko da kandinsa da yawa a yi zuri ce kun gani sai kuma suke tabbatar da cewa ne gaskiya ba rubutun da ba kaga amfanin rubutun hannu ke rubutu ne da ajali ya rubuta ni wane wane kaza kaza kaza wanda kuma an ji a rubutu dan sa babban su ne shi wannan ba rubutun baban mu bane za a ja magana ya je ɗebo ta kaza ka ga yadda baban mu yake rubutu shi sai da sun zama ga wuce rubutun da kaga in zai alifun din daga yadda yake ba din daga kaza aka bambo amma ranka ya dade girma jirgi idan mutum ya zo yanzu da wannan kotu kawai da ya zo ya ce an fara sun fara ciniki da wani a na gonarsa wata waje kaza ya fara ba da wani kuɗi amma ba ke da ba shi da ko da da ko shi bai rubuta ba shi ma wanda ya mutu bai rubuta ba to wata hanya ake yi a warware wannan matsala idan kotun shari'a musulunci eh sai a yi rantsuwa na eh kotun bature ce eh kun ji ko idan kotun bature ke kora kara za a ba ka da wani ajiyar shi za a na yi wannan tambayar ne da gangan don mutum ya zanto alamar jirage alal akal duk mu'amalar da za ka yi zanto kana yin ta idan ka zo yanzu ka ba wa mutum bayi kake yi da kai kawai ba komai sai ka kada kaiwa idan ba ba ki kai eh ba wani zai da yi ne ka ai an yi da kaiwa da ba sai an yi kaza ba to ba ji kai garin ka zo ka ji an gaya ba in ba kotun musulunci ba shine za a yi rantsuwa korar ƙara za a ce ka tafka ba mutum za ka fata alƙali lokaci wa alaikum salam wa rahmatullah na'am eh idan la ajalin musamman faktubu shi ma ai kaga ai malamai sun yi maganganu a kai cewa faktubu din da wajibi ne ko ba na wajibi ba amma abin da ya fi shine a rubuta amma mutanen mu suna yin harkar baki yanzu ba rubutu ko ba a yi shi za a yi na kawo saboda ai ba qur'anin ake yi ba yawa kowa abin da ya ga dama yake yi ko ba kowa ne zai zo arewa shi yanzu zai yi no ayat ba wa alaikum assalam eh da ta biya ba ke da ne ba eh eh eh ko da babu ke du ba wata yi iya rubutu ba wani tayar a jiki yana bai wai iya rubutu ba tayar a jiki ya zo ya ce wannan kaza kaza shi yayi idan wata kila a fahimta ta saukin da za a yi ba a gaina da kwafi a kayan ka kai ma kuma a gayar da kullum amma kai kadai ne ne kuma za ka tawo jama'a ce ku a fahimta ta na kura da zai ta ji ko yawa eh eh shi ne ba da ya wuce ya fito bai sa ji eh to aka shawarance ka rika yin kolum na gurin layi na kwalata da kuma risiba yawa ya karba kai kuma ka kowa ya zai bare kuwa kai yanzu nan kasuwa ne littafin ka na baki ba za ta yi ba ko su ba su cin baki nan ba za so ka warware matsala kamar su ba ka so kai kuma kana ta tunanin ya kake taka mu'amala azima ka to wannan shine an gane illa wasiyatu maktubatu na ko ba ta yi in dai kowa ya yanka shi wanda maybe shi mahaifin ya gaya wa yayan da sun sani to ai ke ya kama su shi ke da iya ta kanta kawai haka haka yake ya rubutu kawai a gurin kayan ko a gudu da Allah ya saka da kai bai jama da su ai shi da su ya ce ba sa karba a kudu cewa in dai iya wannan ba sa yi kuma a samu dinai ka ga ba dinai ba ai ba za a kudu ba a dakta iya rubutun kawai idan ƴaƴa ba su yi ba misali sun san ana mu'amala tsakanin da wani ba su yi mutu ba cewa wani yana bin wani ina ga ba sai an je kotu ba za su biya amma idan ba su yi ba kuma ba su yi to kotu kamar yadda da su yi ko ran kara za ta na na za a je kotu na ba akwai abin da ba su ba su da su da ba su da ba su na yau kan zo kan kudin na haka gora na ce da yawa eh dama mu ba kan da muke magana eh Allah ya saka da alheri eh Allah ba da lafiya an gane ko to to illa wasiyatu maktubatun indahu ba ce wasiyarsa tana rubuce a tare da kun ga wannan hadisin yana nuni akan mustahabbancin rubuta wasiya ga wanda ga wanda ba bashi baya mu'amala ta bashi ko kuma wato ba kamar ajiya wannan mustahabi an gane ko sannan malamai sun yi ijma'i akan wasiya sannan an so mutum ya gaggawa gaggawa daga jin wannan hadisin Abdullahi dan Umar bai kara har yawan duniya bai kara kwana biyu ya rubuta wasiya ba kun ga ba shi ba jin karatun ne sai Allah ba mu ladabi ba a aiki kawai sai da ji daga ranar bai fara aiki shi Abdullahi dan Umar ba Allah ba mu ladabi ba ai ba yan wannan gurin ba Allah ba mu ladabi a daga ranar bai fara aiki kawai imamu ahlus sunna bi sahaba wa ne mutum kwarai kuwa ai kullum in mutum zai rika rubuta biya za ku bai da dogon buri yana jin cewa ko yaushe ba za a iya tafiya ko yaushe mutuwar nan za ta iya zuwa wane mutum to kaga nan hadisin kai tsaye shi ma ya nuna wasiyatu maktubatun irin rubutun nan karɓaɓɓe ne cewa ya isa shine muka faɗi me yake karbuwarsa mun ji kuma yadda yake babu wasiyati bil sudud babu da yake magana akan in za a yi wasiyatu ya za a ba da wasiyar ni ke nan na dubu goma kawai zai ce eh bayan na mutu ne an na mutu a ba wa da dubu uku to shi ne yanzu babu shi ma bayani akan adadin ta kar ka dauka da ya aika ba sai ma biyayya yanzu ka ce wani ka kwace kuɗin duka yawwa to shi ne yake to akwai ka'ida an sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu an sako daga sa'ad bin abi waqas Allah ya kara masa yadda yana cikin al'asharatul mubashshiruna bil janna kamar yadda haiya ta Abu Dawud ya kawo akwai da Sa'ad bin Sa'id cewa yana cikin wato mutum goma kuma yana cikin mujabu da'awa wanda suka yi addu'a Allah ya amsa قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود وترى annabi kira da abin da Allah tabbata a gare shi ya tafi zai kai da kun ga ya nuna wato annabi alaihi salatu wasallam yana bibiyar sabon sa ya tafi kai da kana annabi baya warewa sai ya kudi kawai a in dai ga baka ne bincika ina wa da bai da lafiya to za a ji duba ama hajjatul wada shekarar da aka yi hajjin ban kwana a shekara ta nawa shekara ta nawa aka yajin ban kwana wanda da ita annabi bai kuma wani da ba aiki ce aikin haji ce a shekara ta nawa ba amul ba ba ta ba kaba shekara ta nawa aka yi hajjatul wada subhanallah shekara ta nawa mai killa da ni shekara ta nawa aka yi hajjatul wada kala mamu bayan hajjatul wada'i shekara nawa annabi wata nawa ba annabi ya yi duniya kwata kwata ba an yi abin ba ko zulqa'ada bil hijja daga nan fa sai yan watanni wata shekara ta goma hajjin ban kwana daga nan ba jimawa kuma haka ku dana fata cewa aya kaza ita ce ta karshen sauka da ne ba yawa irin wannan abubuwan al'umma annaba ne da su gulam in ce ta ake ba ce ta ake domin shi zai nuna ka damu da annabi domin ka ga liyonan ne shi duk ka san tarihin sa ko da ko yanzu zai ma browser ka ji ya yana ma ruwan abubuwa liyonan ne shi din nan a tabu ne wanda ya nema abin ya aure sun sani ka gani to kamar da ya ce annabi alaihi salatu wasalam shi yake da wajibi a kan ka sanya ya rayuwar su Cristiano Ronaldo za ga duk har musuluntar da su ake yau da ana son a ce ma ai ya musulunta kwaye kuwa karka ganin yan bar maka gani ce ma ai ya musulunta kaza kaza kaza in ana son celebrity sai a musuluntar da ko a ce ma yana taimakon musulmi guri kaza yawwa domin ba da aula kai wa annabinka da sabai haka to a shekarar hajjin ban kwana min waje a nisan da ni sa'ad bin abi waqas yake annabi ya zo kai da ni saboda wata rashin lafiya da tsakaninta a gare ni ba kun ji na ce ni kada ba laga bi min waje ya rasulullah kana ganin ciwon kaga wato kaman ku kade duwa mutum da yake kaga kaga mu kowa ne kaga yadda Allah ya yi da mu kamar da ba wuce yake ba cewa kaga ciwon nan kamar waga yadda Allah ya yi to kad balaga bi min alwajh hakika wato ciwo na ya kai inda ya kai wa ana du mali sai ce amma ni ma abokin dukiya ne kika wannan kuma gaba tana nuna cewa ya halatta ka tara dukiya amma ka halatta shi yawan ba abun da shi bane kai in dai ka halatta domin ga ya ga annabi ni biloniya wala yarithu illa ibna in labnatin ba da gada ta in ba wata ayata ba ita kadai a lokacin da tana biyo kan bai da ayata ce guda daya sai guda daya aba da saddaku bi sulu sai bali kin na iya iya ba da sadaka bi bisa uku da dukiya da kun ga cikin dubu talatin din zai dau dubu a jirin ya ba da ita gaba daya shine bi sulu sai bali قال لا يا النبي يا وقلت في نفسي بشكل يا رسول الله انا رجي رجي با dubu sha biyar yanzu ne ba yanzu ban dubu ashirin fakana sai yace la annabi yace a sun makana sai annabi yace sannan shi sa sai yace a sulul to dai bisa uku fa dubu goma wa sulutu kathirun aw kathir sai annabi yace to dai bisa uku fa dai da yawa ya yawa innaka an jagara waraka ta ka abiya ka mutu ka bar magadanka a matsayin mawadata kairun min an tagarahum ya takabbabu nan shi ba alheri a gare shi da ka mutu ka bar su suna roƙon mutane alatan ko suna talakawa ka bar su a matsayin talakawa shine alatan kairun lak kairun min an tagarahum alatan shi ba alheri a gare ka da ka bar su a matsayin talakawa ya takabbabu nan nasu suna roƙon jama'a su koma roƙo bayan ka mutu alkafu daga nan ne aka samu kalmar ya takaffa kunan nan alkafu kafin hannu suna bisa wa mutane wa innaka lan tunfika nafaqatan ka gani cewa ba wani abu da zaka ciyar ka bani fi fi sabilillah tabba jiya waje Allah kana neman yadda Allah da wannan abu illa ujirta biya annabi ya ce ba ji an baka lada akan annabi ya gaya wa sa'a tana biyo ka hatta ma ta ja'alu fi imra'atika sai annabi ya ce dashi a ta abin da zaka sa a bakin matarka ina in buri yake kun ji ko bakin matarka ba bakin budurwarka ba kun yi wani da ake haramu ka zama idan ma ka zama da yu idan kuma da auren ka fito kai exposure gaba ɗaya kowa ya sani yake gani a gidanka ba ya halatta kai da matarka ka dawo abin ka sa mata ba wanda ya sani gashi na annabi yana ba da wannan fatawa amma ka fito waje da wanda yuki ne kai bunkirin jahannama karka yawo da matarka duk ana yawo da shi a TikTok kun san yan TikTok din nan da suka yi sun ka ku guda drama to shine suka koma TikTok sun dai kani wani an kasa daukar su an ji daukar saboda ba suka kaidoji ba shine suka bude nasu a TikTok shine kawai sun dai kani wani ba a dauke su ba shine suka dawo TikTok TikTok din nan kowa zai iya yi in dai da android a hannunka za ka yi ko ba ka bane sai inda za ka gane karshen fitsara al'ummar mu ta lalace dan ba a cewa zamani ya lalace zamani ba ya lalacewa mutanen zamani su suke lalacewa domin Allah shi ne zamani saboda haka saboda lalacewa mu za a kowace mara kunya yanzu ta iya rawa wani kuma bai da aiki zai kallon ɗan tiktok yanzu yan tiktok ɗin nan duk yawancin su da wajen wato duk gama fukarewa ba sa jin kunyar Allah ba sa jin kunyar Annabi alaihi salatu wasallam sai za su yi da dama rage ma imani duk wata rashin kunya da kai sanya ana yi kowace iri ce akwai da cikin Allah to kaga wato Annabi alaihi salatu wasallam ne yace hatta abin da zaka sa a bakin iyalinka ka dauka ka sa a bakinka hatta ma ta ja'alu fi fimra'atika fi ta farko tana ce hurufin garbi amma ta biyu tana ce asma'ul hamsa abuka wa abuka wa kuka wa ko wa zumali saboda haka fi ka ana fi ta biyu baki take ne har abin da zaka sa a fi jimra a cikin cikin bakin matarka shi ma sadaka kaga ba a ce wanda kai wa kuliyar ba mutum ya je matar da zaka aura daga nan wani zai mata baki auren ku yake albarka don wani yana da kambun baka ka amma ka iya jewa da amma ka iya kaza ka amma ba ta haɗu kaza shi kenan ba ku yi wata uku ku fara rigima da ita ko hudu domin Allah ya jari kun san abin da kai ki kullum Allah ba lokacin sarki ba kake so ta albarka a auren da za ka yi kuma kake so kana sa domin abin da kai wa Allah ya ba a wato yayi ma ta goma ya taimake ka sai kai masa madan latin shi ne abin da kake yi ba duk da wani kuriwe ne da wanda an yi auren su su rika nuna iyaye da wato sirkai da sirkansu a zo a ce abubuwa wallahi madan latin kuke wa Allah tun daga nan Allah yake zara albarka sai ya kyale ku da wayo an fahimta da kyau to an kuma yanzu ka faɗa ya da zai ka ji kawai ka tura masa an fahimta da kyau ko to saboda haka wayannan abubuwan shi ne abin da ya kamata ko da yaje mu kula in dai mutum in dai mutum yana neman albarka to kai wa Allah abin da baya so ko ƴaƴan ka yanzu wanda yake abin da kake so za ka ka fito da dama to haka ubangiji madaukakin sarki idan baka kyautata baka abin da yake so to ba zai ma abin da kake so ba wannan fitara kuma kowa zai iya ba TikTok din nan yanzu sai ka biya mun yadda zan yi a TikTok dan Allah zai wallahi ba sai ka biya ba in na fito wani abin da ya TikTok yau ba za ku ga ba taɓa yin sa ba ina gaya ba wallahi azim ba taɓa yi ba duk da suke min awwalihim wa akhirihim yanzu zan buɗe kiro gidan me ya ciki saboda haka haka ba ta mubayin da ne kyau rayuwar nan take gaskiya ce Allah kar ka je kai abin da bayan ka mutu ba gashi nan suna ta mutuwa ana ta nuna abin da suke kai abin da in ka mutu ba ka jin kunyar allura ba ka jin kunyar ƴaƴanka ki gani da sirkanka da kowa ma haka ya kamata Allah ya sauke Gudau da ka ga annabi yace a ta abin da zaka sa a bakin matarka shi ma sadaka ne ba kun ya rasulullah sai yace sai nace ya ba aikin Allah in ji ta abin da biyo ka ukallabu ba'da ashabi ukallabu ba'da ashabi abin da wato za a kyale ni ba'da ashabi bayan abokan tafiyar mu gaba ɗaya domin sun zo ne tsoron ke biyo sun zo ne wato kaga duk sun yi jira sun koma Madina yanzu an zuwa Jatul Wada ziyara aka zo daga ziyara mahaifarsu to ga rashin lafiya ta kama shi tsanani yana jin cewa yanzu duk kowa zai tafi ya bani ya ba idan Allah ni anan za a bani sai annabi yace naka lan tukallafa fa ta'mal amalan yace to ba za a tafi a bakka ba ba za ka ba abbanka ba fa da amalu amalan salihan kai aiki na kwarai in aka tafi ba aka baka duk aikin da kai na kwarai ba za a baka ba in lazzatta in lazzatta bi darajata ba dai sai Allah ya kara ma matsayi duk da kana kwanci duk abin da kai na alkhairi to Allah zai kara ma matsayin ka wa rifatan da daukaka thumma sannan kuma la'allaka an tukallaba muna sa ran ba za ka yi tsawon rai kakka damu domin tsoron da yake bi ya mutu hijirar ka hijira nan ta lalace kuma hijirar nan Allah ya ba wa ɗan hijira fa lalace yawa la hawla wala quwwata sai annabi yake to la Allah ka kaga da Allah irin da annabawa ba wanda ake wahayi ai tabbaci yawa kamar asari da Abdullahi da Abu Bakr Allah yake asa alqur'ani to tabbaci to sai yace hatta yin tafi a cikin akwabu kaga ai muna sa ran ba za ka yi kafar rai wasu mutane za su amfani da kai su waye shi ne wasu wanda mutane ne za su amfani da shi sai da Allah ya raya shi ya rayu bayan wannan yar guda daya mun biya adabul mubrak haka sunayen sai da karatu sai da ta gina a jiwa kafi ya haifi ya'ya talatin da wani ko ba ce mutuwa ko cuta ba mutuwa ba shi ba ya yana wasiya da za ga mutum yana ta wajewa Allah na jama'a za a kira ɗan uwa a rika kira da Lagos a kira da ko ina yayi wasiya kuma zai yi ya ci gaba da hakan da za ki da biyo ka jama'a mu kai sai da ya ya 30 da wani abu in ban manta ba 34 ko da bakwai maza da mata sai da ya ya ji bayan da shi yana ta wasiya da ya guda daya wato fakam min sakini mata min gairi ma asha wato fakam min sakini mata min gairi illati wa kam min ta'ina musakini asha illa min al-dahr wai nawa nawa ne daga cikin wato masu lafiya da suka mutu ba tare da rashin lafiya ba sai ka dan ce ta zuba zuba bai wannan ni jiya ba muna zaune ne ko ba haka ba yawa sannan kuma wani wani ne cikin marasa lafiya aja hinan wanda suka rayu tsawon lokaci yana jahari tsawon lokaci nau aka yi ɗaya biyar guba to ga jibi to Allah zai amfana da wasu da kai to Allah zai amfana a ta da zai ajiyar akwamu wasu mutane za su amfana da kai shi ne bayan ya rayu sai da Allah ya sa mutane da yawa suka amfani da shi domin duk mutane iraki shi ya je buɗe iraki da duk wanda ka gani musulmi a Iraki albarkacin sa shi da zuwa ka kaga amfani yake sanin shi ya bude ka alisiya yakin ka alisiya shine komanda kun ga a ga yanda dai a je ka qaumun akaru ko abu aqwamun ke wato wai zarra bisa akaru wasu kuma cutu dalilin ka suwaye munafukai da kuma waɗanda ya yaka kafiran da ya yaka kaga ai yayi tarbiyyar su zuwa ga lahira sun cutu don ba su mutunta ba shine wai zarra bisa akaru Allahumma mfi li ashabihi hijratuhum sai annabi ya addu'a yake ya ubangiji ka isarwa sahabbai na ladan hijratu domin annabi ya ga yadda suke kwaɗayi ladan hijira Allah bai ba da umarni kowa ya bar shagon sa na kwanci da canza da sabon gari kowa ya bar shagon sa na nan ya koma gari kaza kowa ya ajiye shagon kuma ya bar gari misalin da za ka auno ke shagon ka akwai da canza da tsawo wato kasuwa kuri da waje kaza annabi ya ce kowa ya bar gurin da ya koma gari kaza kuma ba fasiyarwa suke ba barin sa kai fi sabilillah dan Allah kawai wane mutum yake wala taruddahum ala aqabi ya ubangiji wayannan sahabban nawa kada ka biyar da su ala aqabi bayan na bar duniya tirinda wannan addu'a ta annabi ta hawo ko ba ta hawo ba kai na saboda kai da wanda baki zaka zo ka ce mana ta Abu Bakar sun yi ridda mai yadda da kai bayan annabi ya musu addu'a cewa kada Allah ya biye biyar da su bayan ya bar duniya ko ba su biya ba lakin al-baqi sai dai abin tausayi shi ne lakin albaɗi sai dai abin tausayi nan daga nan gurin za ka iya gaji in filka kai cikin burake cewa idiraji wanda ya faɗi wannan maganar wasu malamai suka ce abu huraira ne ya faɗi maganar wasu kuma suka ce a'a shi ne ruwa a wato wasu suka ce imamu zuhuri maganar ta ce cewa lakin albaɗi ta adabi da kaula sai dai abin tausayi Allah sarki ta adabi da kaula ba za a gina biyu kan ba shi kuma wani sahabin daban yarfi lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yana bibiyansa an gane ko yana bibiyansa yana ma rasayi shine kai wa mutum bai tuka na bayan mutuwa shine rasayi annabi yana bibiyansa cewa an ba ta bi makka cewa shi ya rasu a makka wato ana tausaya wa shi Allah sai shi a makka ya rasu shi ma da yazo da rashin lafiya ta kwaɗe shi sai ya faɗi ya mutu a Makka bayan hijira ya su kuma suna ji tsoron garin da suke hijiran nan ba ma sa su su mutu a nan duk da bai fasu to kar ku dauka ka ji da biyo kan sai shi aka bai da ba shi bane wannan wani sahabi ne daban aka kawo magana ta cewa Allah darkiwa ne shi kuma kaga anan ya rasu ko kuma anan ya rasu amma da bi Makka to shi ke rajiya ke tausaya ba to wannan dini abin da malai suke kawowa dan wasu da yawa za ka a tasiri ya ji tani da wasu nan gurin yana rike da sai ka kaga gani a ba ta abin da biyo ka sai wasu sai ijiraji ne wani mutum da yake gina hadisi ba a tabbin ba da alfazu ruwa su tattara saboda haka ijiraji ne na ta fi bin abi na imamu zuhu wasu malamai sun faɗi wannan to wannan shi ne an gane ko alba'in din sun fassara shi wato ko abin tausayi ko wanda yake talaka da ana faɗa wannan eh shi saboda kamar da na gaya muku ya zo da aikin haji shi ma hajjin ban kwana ya zo ya zo aikin haji sai rashin lafiya ta kama shi sai ya mutu a masa to shi ne ake jajanta masa Allah sarki shi kuma ya mutu a nan to shi ne kawai to kaga nan hadisin yana nuna shar'antuwar yin wasiya da ɗaya bisa uku sannan yin sama da ɗaya bisa uku abdullahi dan uwa yana ganin shi in zan samu ne ya fito a yi daga biyar ma zuwa sama haka dai cikin kula babu rajuli shi ma ya fito a yi wasiya domin annabi ya ce ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku ma dai ayyai yawa shi an ba da dama amma tun da annabi ya jinjina sai ya ce shi ya fito a yi daga hudu zuwa sama a cikin dukiya in za ka yi wasiya kana da miliyan goma to zan samu ne ka ba da miliyan ɗaya ko biyu sannan mun ji wato gaida baraya a mara lafiya ne cewa ban biki baya ne an zo a yi wannan sannan ana so a karka shawara da ma'abuta ilimi domin annabi alaihi salatu wasalam ta bi na biyo kan kaga sai da shawarta annabi alaihi salatu wasalam sai kuma ya fita da ya baki hali to bari mu bi hadisi karshe a babu an bin abbas abdullahi da abbas kala Allah ya kara musu da yake lau kabdan nabi nasu ila rubu'i da mutane za su rinji za su rage ko rinjewa ko ragewa kullin mu'minina yaghuddu min absarihim kiran da idan ko su rage kallon naka da hukunta kawai da jiki kan take ta lokacin da za su ila rubu'i da mutane za su rinse da hukunta ɗaya bisa uku su koma ɗaya bisa hudu Allah da abin yake da haka ya ce لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كثير دوما النبي يجي جاجة cewa sai bisa uku kawai sai bisa uku ma dai yayi yawa to shi sa sai Allah da abin yake ganin a bayyana ta gwara ta hakura daga ɗaya bisa uku koma ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa biyar ko ɗaya bisa shida ko ɗaya bisa bakwai ko ɗaya bisa ɗari ba domin annabi ya ce ɗaya bisa uku ya yi yawa to ina ga sai mu kai a nan za mu tashi ladan suwaye suka yi idan mutum ya mutu suka yi masa sadaka Allah zai karba ya kai masa ladan wannan za mu kai tafi ne zuwa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana akwai marasa lafiya wanda za su je ganin likita na wato yaya da cikin dattijanmu da wannan masallaci muna yi ta addu'a Allah madaukakin sarki ya sa a je a sa Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya inganta lafiyar mu da muke da lafiya Allah ya inganta lafiyar mu muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da tsohon da madaukaka kamar yadda muka faɗa zafin da ya wuce akwai ɗan uwa da sani ba ko ya alaji bin tafek zai yi gurbaji da lafiya to muna roƙo Allah mu ɗauki dalili ya rubuce shi Allah mu ɗauki dalili ya ga dama muna roƙo Allah da suna yin tsawawa duk waɗanda suke wani wasu yayi da asirin na alheri Allah ka biya musu bukatu masu neman jaji da sana'a da aiki Allah ka taimaka musu waɗanda suka sa aure a gaban su da aure ta ko a gaban Allah ka shiga cikin lamarin muna roƙo Allah da suna yin tsawawa da su kuma madaukaka iyayen da suka riga mu gidan gaskiya da malaman mu Allah ka bi su da gafara masu rai kuma Allah kara musu lafiya da tsawon kwana اللهم اعنا في اوطاننا واغفر حرمتنا ولا تهمنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عذابك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم